الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada godiya ga Allah maɗaukakin sarki da ya kaddara haɗuwarmu a wannan masallaci mai albarka na masjidin da'awatu wal irshad domin ci gaba da karatun wannan littafi mai albarka na umdatul na bulugul maram muna fatan abinda zamu faɗi ne daidai Allah ya ba mu lada kuskure kuma Allah ya gafarta muna idan uwa basu manta ba a koda yaushe taken karatunmu shine حياة بلا علم حياة ذميمة وعلم بلا تقوى فعمر مضيع rayuwa babu ilimi rayuwa ce mummuna shi kuma ilimin da baya ƙara ma mutum tsoron Allah ma'ana baya aiki da shi to bata lokaci ne a cikin abin da ba amfani Allah ka ba mu ikon aiki da abin da muke karatu idan bu manta ba har yanzu muna a cikin kitabun nikah ma'ana wani bangare mai bayani akan hukumce-hukumcen aure muna a cikin babi na farko a hadisai guda uku na ƙarshe kahin mu ci gaba akwai ɗan uwa da ya turo da tambaya daga cote d'ivoire yake cewa yana da suna asalin sunan shi musa ya ce to akwai masu ce mishi moise to har ya halatta ya bari a rika ce mishi haka nan domin shi yana jin daɗin sunan kuma bai taɓa musu inkarin su kira shi da wannan sunan ba har wannan ya halatta to shi asalin mois da kiristoci suke cewa haka kuma annabi isan shi ne suke ce annabi musa ne suke ce ma haka kenan kaman sun fassara sunan shi ne da yanda kiristoci suke kiran shi abin da ya alkhairi shi dai ne tun da kai musulmi ne kuma ga yanda iyayenka suka sanya maka kenan da wannan sunan ya kamata a kira ka domin kiranka da sunan moyis zai iya ya sanya wani kirista ya yi tsammanin kai ma kirista ne an gane da kyau ko? mauza Allah ku yake cewa man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum kenan ka yarda a rika kiranka da sunan moyis duk da yake sunan annabi isa ne wannan zai iya sa ka yi kamanceceniya da kiristoci domin suke kiran suke kiran annabi Musa da haka mu abin da musulunci karantar da mu shine Musa wannan ba shi kadai ba zaka ji mutane da yawa hatta a kasashen musulmai ma zaka ji wani wani sunan shi me yake da suna Ishaq sai ka ji ana ce mishi Isaac an gane ko dukan shi suna kira da suna na kiristoci kenan abin da ya alkhairi a kira mutum da suna na musulunci Allah ya ganar da mu za mu tashi hadisin ibn mas'ud hadisi na dubu ɗaya da biyar mala ya ce wa an ibn mas'udin an karɓo daga ibn mas'ud radiyallahu anhu Allah ya yarda da shi ƙala ya ce la'ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama al-muhallila manzon Allah ya la'anci al-muhallil mai halattawa wal muhallalala da wanda aka halitta ma rawahu ahmad wa nasa'i wa tirmidhi wa sahahahu imamu ahmad da nasa'i suka rawaito sa da imamu tirmidhi kuma ya inganta sa me ake ce nuhi da mai halattawa wannan hadisin yana bayani akan ɗaya daga cikin al'ankihatul fasida aurarraki wanda suke lalatattu almuhallil shine wanda za a saki mace saki uku idan an saki mace saki uku kuma wanda ya sake ta baya halatta ya ƙara aurenta sai ta sai ta yi wani sabon aure to shine shi mijin ko kuma da matar su hada baki da wani akan ya aure ta bayan kwana biyu sai ya sake ta don saboda shi tsohon mijin nata ya samu ya aure ta wannan shi ake ce ma almuhallil kenan wanda shi ya halatta ma wancan waccan wancan tsohon mijin matar almuhallala la shi kuma shine mijin da aka halatta ma matar an gane da kyau ko kenan tsohon mijin kenan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya la'anci wannan wannan kuma yana nuna cewa ashe auren haramun ne yana nuna hani wannan hayu yaqtadil fasad ashe wannan auren idan aka yi sa lalataccen aure ne matukar dai an yi da niyyar a halatta ma tsohon mijin to wannan auren lalatacce ne domin al'umuru bi maqasidiha amma ba da wannan niyyar akai ba an yi auren kwana biyu mijin ya rabu da ita cikin son ransa to wannan me yake da suna shi kuma ya ta halatta a gare sa domin ba a yi ba da wannan niyyar abu ne wanda ya zo a kai tsaye wa fil babi mala yace har yanzu a cikin wannan babin na aure wannan na halattawa an aliyin an karbo daga ali akhrajahu al arba'a illa an-nasa'i marawaita hadisan nan guda hudu suka rawaito su sai da imamun nasai mala yace wa an abi hurairah radiyallahu anhu qala daga abu huraira Allah ya dada su shi da ma'aikinsa ko Allah ya dada shi ya ce ƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallam wanzu Allah tsira da aminci Allah su ƙara tabbata a gare shi ya ce la yanki huzzani almajludu illa mitlahu mazinaci zananne baya aure sai wadda take makamanciyarsa rawahu ahmad ahmad ya waito sa wa abu dawud da abu dawud wa rijaluhu thiqatun marawaitan wannan hadisin thiqat ne ma'ana tabbatattu ne adillai ne wannan hadisin manzon Allah yake cewa mazinaci zananne baya aure sai makamanciyarsa wannan hadisin yana fassara muna fadin Allah madaukakin sarki azzani la yankihu illa zaniyatan aw mushrika mazinaci babu wanda ya dace ya aura sai mazinaciya ko kuma mushrika wannan hadisin kamar yana nuna munin munin zina ne kasancewar mazinaci ba wanda ta dace da shi ba mazinaciya ba al-khabithatu lil-khabithina wat-tayyibatu lit-tayyibina an gane ko jayyid kenan mutanen banza mutanen banza suka dace da su wannan hadisin da manzo Allah yace al-majlud malamai suka ce ba wai ana nufin sai wanda aka zane ba ko wanda ba a zane ba kamar nan siffa ce ta azam ma'ana kamar siffa ce ta munan tashi domin mafi yawanci a addinance mazinaci me ya kamata a yi masa a zane sai in bai taba aure ba to ko da ba a zane sabatun da ba shari'ar Allah ake ba mazinaci ne an gane da kyau ko wannan shine kenan a takaice dai wannan hadisi na nuna munin zina Allah ya kare mu daga zina ya ishi abinda zai nuna maka munin zina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin abubuwan da aka nuna masa nau'ukan azabar da ake ma mutane a wuta manzo Allah yake cewa ya zo ya isko wasu mutane kaman a cikin tukunya an gane da kyau ko kaman ba tukunya ba kaman me ake ce mata kaman randa ko kuma a ce kaman bukka kasan bukkar an kunna wuta wuta tana ci a cikin randar ko kuma a cikin bukkar akwai mutane maza da mata tsirara an gane da kyau ko idan wutar ta yi sama sai dukkansu su yi sama su yi ta ihu su yi sama idan wutar ta yi ƙasa sai su yi ƙasa wani irin wari mummuna yana hutowa daga cikin wannan bukkar sai manzo Allah ya tambaya su waye wa'annan sai manzo Allah ya ce a sai mala'ika ya ce ma manzo Allah su ne mazinata Allah ya kare mu kenan zina abu ce mummuna mai wari kun ga a cikin siffar ta mata lahira mai wari to hata a siffar su ta duniya haka suke an gane da kyau ko na ji ne ga wani duk da ni ban taba abin gaba amma dai na ji ana cewa wari ke gare su ko ba a ce ba ai ka san shi da ma aiki ba wai sai ya tabbata ba a'a akwai wari hissi akwai wari ma'anawi an gane ko wari hissi shine ka san sana ka ji warin wari ma'anawi shine abin da ajinsa baya da daɗi sannan mummuna aiki ne an gane da kyau ko Allahu subhanahu wa ta'ala yake cewa innamal mushrikuna najasun mushrikai najasa ne yanzu in ka zo dole ne in ka zo wajen mushriki zaka ji warin kashi ko warin biki ha ba za ka ji wannan ba amma kuma an ce maka najasa ne ai najasa wadda take ma'anawiya ba hissiya ba wallahu ta'ala a'lam mali cewa na aisha radiyallahu anha qalat tallaqa rajulun imra'atahu thalathan wani mutum ya saki matarsa sau uku fatazawwajaha rajulun sai wani mutum ya aure ta thumma tallaqaha sannan sai ya sake ta qabla an yadkhula biha kamin ya shiga da ita ma'ana kamin ya sadu da ita fa arada zawjuha al-awwal sai mijinta na farko ya so an ya tazawwajaha ya aure ta fasu'ila rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama an zalika sai aka tambayi manzon Allah game da haka fa qala sai ce la hatta tazuqal hatta yazuqal akharu min usailatiha har sai gudan ya dandana zumarta ma zaqal awwal kamar yanda na farkon shi ma ya dandana zumar muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito sa wal lafzu li muslim lafazi na muslim zuma nan kinaya ce akan mi akan jima'i akan saduwa kamar yanda zuma take da dadi haka ita ma saduwa tana da haka to shi yasa sai aka aka yi tashbihin me yake da suna saduwa da zuma dan saboda dadin ta a wannan hadisin asalin sa wata mata ce da ake ce ma imra'atu me yake da suna abi rifa'a ko imra'atu rifa'a ta kasance tana zaune da mijinta abu rifa'a abu rifa'a sai ya rabu da ita saki uku kuma suna son juna bayan ta rabu da shi sai ta auri wani yanzu bayan ta auri wannan mutunan sai ta zo wajen manzon Allah tana neman a raba aurensu da ita a raba aurensu da shi mutunan da ta aura na biyu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye ta dammi tace innama ma'ahu mithlu hudbatu thawbi ai abun da ke tare da shi kaman kyalle ne kamar ragga kinaya ce akan al'aurar shi ba ta miƙewa ma'ana bai iya saduwa ba baya ma iya saduwa da mace shi yasa ni kuma nake so a raba auren mu da shi sai manzo Allah yake kina so ki rabu da shi ne dan ki je ki auri tsohon mijinki dan manzo Allah ya gane dama abin da take so ta yi tana iya ba ma gaskiya bane domin kun san mata da sharri an gane ko a ce zarmalulun shi bai aiki alhali kuma ƙarya take yi kawai dan ta aibanta shi ne to manzo Allah ya ce in ma haka ne zarmalulun nashi bai aiki kamar yadda Hausar zamani suke cewa to ba za ki koma ga wancan tsohon mijin naki ba an gane da kyau ko sai dai wannan mijin naki ya sadu da ke sannan kika yi ke koma a wajen wancan ko kuma bayan kin rabu da wanga ba za ki koma wajen tsohon ba sai kin ƙara me kin ƙara wani sabon aure wannan hadisin yana nuna ka'ida ce a wajen meke da suna rabuwa da mace rabuwa saki uku idan kana suka komo da ita sai ta sake wani aure in ta sake wani auren kuma sai mijin ya sadu da ita sannan zaka iya in ta rabu da wancan ka koma da ita wannan nikahul muhallil ko nikahul tahlil ana yin shi hatta a yanzu hatta a wannan zamanin so da yawa har yanzu akwai masu yin wannan auren mutum ya rabu da matarsa sau uku yana so ta komo sai ya yi jinga da wani ya aure ta don saboda ya halatta mishi ita akwai wani labari da na karanta a wata mai da suna mujalla ta larabci ta larabawa da ake ce ma nasjun minas zakira labarin wani attajiri ne a kasar saudiya da yake zama da matarsa da kuma 'ya'yansa sai ya sake wannan matar tasa har sakin ya kai uku bayan sun rabu sai 'ya'yan suka matsa masa shi ma yi nadama akan ya kamata ya maido uwar 'ya'yansa domin 'ya'yan nasa sun girma suka matsa mishi sai ya ce to ba matsala yanzu akwai ɗan aikinsu wanda shi kuma asalin shi ɗan ƙasar pakistan ne sai aka yi magana da shi akan ya auri uwar gida ya auri tsohuwar matar alaji bayan kwana biyu sai ya rabu ita dan alaje samu ya koma da ita ya yarda ita ma matar ta yarda bayan an kulla aure an yi wata guda yaran suka ga yanzu dai ba a rawo sai suka zo wajen ma'aihiyarsu ya aka yi har wata guda ku da aka yi akan ka a wuce sati biyu ba a rabu ba sai ma'aihiyar ta ce ku bari in ƙara ba ku bari mu ɗan ƙara wani ɗan lokaci an gane da kyau ko aka ƙara wata biyu sai suka ƙara komowa sai ta ce musu ma'aihinku da ya rabu da ni sai da ya wata uku bai ƙara waiwayo ne ba ku bari mai wata uku shi ma mu gasa mishi aya a hannu aka yi wata uku suka ƙara komowa ta ce to ita wallahi ba za ta iya rabuwa da wannan mishin nata ba domin yanzu zancen da nake muku ma ta ce musu ina da ciki ta ce musu ta fara zano musu ɗabi'un wannan sabon mishin nata ɗan aikin alaji ta ce alaji babanku asuba na yi ya hau ne da faɗa ba a shirya kaza ba a shirya mishi abinci ba ya ce to shi kuma wannan sabon mishin nawa da asuba ta yi shi ke shirya mini komi na abinci ko nake tashi abinci ci kawai zan yi yanzu na koma sarauniya to ina ga can inda zan koma na koma kamar baiwa ina aiki aka zo aka ce ma mishin shi ma ya rabu da ita ce a'a in dai ba hajiya ta ce rabu da ita ni ba zan rabu da ita ba an gane da kyau ko da ƙarshe sai alhaji ya ce to in baka bar in baka rabu da ita ba zan kore ka daga aiki ya faɗa ma matar ta ce babu lahi bari ya kore ka ya kore shi daga aiki dama ka san matan masu kuɗi sun san cikun da suke yi ashe ita ma ta tara kuɗi masu yawa kawai ta buɗa mishi ka ta fara shago ya shiga a cikin shago suna nan zaman su da aure da ƙarshe dai matan nan sai da ta aihu kuma wannan auren ya zamna ba a raba shi ba muhallin shahid shine kusan da cewa irin wannan aure har yanzu ana mi har yanzu ana yin shi har yanzu ana yin shi domin akwai wanda su ba ba addini bane ke gaban su su dai za su biya bukatar su to duk yanda za a yi abin ya kasance kenan wannan yana ɗaya daga cikin al'ankihatul fasida wanda suke aurarraki lalatattu wanda su halatta ba akwai wata muhadara da muka yi kusan karo biyu amma dawa karo guda kuma a nan duka na raba ta biyu ne wanda muka sama suna al'ankihatul mu'asira fi mizani maqasid shari'a wasu nau'in amarmakin zamani da ake yi wanda da yawa daga cikinsu ba ku taɓa jinsu ba kusan nau'in aure 35 wanda akwai na mamaki a cikinsu akwai wanda zan iya ba mu guda daga ciki wanda shi irin wannan ina kawo shi ne don saboda a ra'ayina idan aka same shi a cikin al'ummanmu akwai mahuta sosai game da yawan zinace-zinace da ake fama da shi musamman a tsakanin 'yan jami'a shi irin wannan nau'in auren shi suke ce ma nikahul friend ko nikahul asdika auren abokai ya auren yake mafi yawanci ana yin shi ne a tsakanin 'yan jami'a yarinya ce 'yar jami'a da ɗan jami'a suna son junansu sun gaya ma iyayensu suna son junansu kuma kowa an san da kowanne aikin shi karatu ne ba mai aiki yanzu sai iyayen su zo a haɗu a ruwa ma juna asiri a ɗarma musu aure da sharaɗin kowanne ya zamna gidansu lokacin da suka ƙare karatu suka samu aiki suka yi gidansu sai su koma su tattare su koma tare da shi da matarsa yanzu duk inda aka haɗu can sai a yi abin da ake yi an gane da kyau ko in jami'ar ta kama suka haɗu su yi abin da suke yi in ma randevu aka bada a yi a dai sunan me ake a dai sunan ma'aurata kowa na gidansu uwayen shi na me uwayen shi na ci da shi wannan auren yana ɗaya daga cikin nau'in auren da ake samu a wasu daga cikin ƙasashe na larabawa kuma suna yin wannan ne don me don tseratar da 'ya'yansu daga alfasha ta ne alfasha ta zina yanzu kun ga an kulla auren duk abin da za su yi a waje a matsayin me suke a matsayin ma'aurata amma in ba kulla auren ba za a yi tayin abin da ake yi mai yiwa ma abin da ake gudu na da a same shi ya zo wadda take hanya ba ta shari'a ba wannan misali ke daga cikin wannan nau'ukan aurokin wanda wannan yana daga cikin nau'in auren da malamai suka halatta domin nau'in aurokin da muka zano akwai wanda sun halatta akwai wanda ba su halatta ba idan muka je a gaba akwai su hadisai wanda za su iya kamuna munasaba ta mu kawo wani daga cikin wa'annan nau'ukan auren insha Allah babi na gaba shine babul kafa'ati wal khiyar babi mai bayani akan al kafa'a al kafa'a daga al kufu ne shine daidaito wal khiyar da kuma zabe ma'ana daidaito a wajen aure ana so a wajen aure ƙwarya ta bi ƙwarya kamar yadda Hausa ke cewa wal khiyar da kuma al khiyar me ake ce ma al khiyar malamai suka ce huwa talabu khairil amrayni min imba'in nikahi aw fashihi shine bayan an yi aure sai a ga wani aibi an gane da kyau ko dalilin wannan aibin to sai a ba mutum zabi imma ya ci gaba da auren ko ya mi ko ya nemi alalata auren ana ganewa da kyau shine alkhiyar kina shi alkhiyar yana zakkuwa ne bayan an yi auren bayan an yi aure aka ga matsala to wannan akwai khiyar kuma matsala za mu gani a can gaba kala nawa ce dangane da abin da ya sha al'amari na aure wanne aibi ne ke iya sanya a maida maka sadakinka wanne aibi ne ba zai iya sanya a maida maka sadakinka ba mala ya ce an ibni umar radiyallahu anhu ma kala daga ibni umar allah ya dada su shi da ma'aikinsa ya ce kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam al'arabu ba'duhum akfa'u ba'din larabawa sashen su ɗai ne akan sashe kenan tsara ne akan sashe ba wanda ya yi wani walmawali ba'duha akfa'u ba'din haka kuma mauloli sashen su akan sashe tsara ne duka ɗaya ne ba wanda ya yi wani illa ha'ikun sai wanda yake maɗumki mai aikin ɗumki au hajjamun ko kuma wanda yake mai jima rawahul hakim hakim rawaito wannan hadisin wa fi isnadihi rawin lam yusam a cikin wannan isnadin a cikin isnadinsa akwai wani rawi wanda ba a gayi sunansa ba ina akwai ibhama a ciki wa mubhamun ma fihi rawin lam yusam kenan suka ce akwai ibhami a ciki akwai rawin da ba a gayi sunansa ba a san wane ne shi ba wastankarahu abu hatim abu hatim ma yana ganin hadisi ne munkar alhadisul munkar a ilimin hadisi huwa ma khalafa fihi ad-da'ifu ath-thiqah shine hadisin da da'ifi zai saba ma fiqa an gane da kyau ko a takaice wannan hadisin malamai suke cewa maudu'i ne hadisi ne na ƙarya domin wannan hadisin yana daga cikin abin da zai nuna ƙaryarsa manzo Allah ya ce kowa ɗaya ne da kowa daga cikin larabawa sai wanda suke sana'a ta dumki da kuma sana'a ta mi ta jima an gane da kyau ko to wannan kuma kai tsaye zai iya cin karo da abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya saba na kokarin lalata kabilanci da kuma nuna hihiko akan wani inna akramakum indallahi atqakum wannan yana daga cikin nau'in sana'o'i wanda laraba suke rainawa hatta a yanzu duk mai wannan sana'ar ba komai bane a wajen su shine mai harakan dumki da kuma mai harakan jima jiman hwatu an gane da kyau ko wanda mu ma ana al'adance a da wanda alhamdulillah zakuwar ahalus sunna ne suka yaƙi wannan wannan al'adar ta rumzawa an gane ko a kowace kabila ana kyamar rumzawa musamman a cikin kabilar zabarmawa sun yi kowa kyamar barumje to hatta a cikin hausa lokacin rumzawa ba su aure sai sai sai yan uwansu sai da duniya ta lalace ne in aka ga barumje barumje mai kuɗi wannan kuma ana samun wata mace ta aure sa an gane ko wannan shine kenan to wannan yana daga cikin alkhairin da sunna sunna ta kawo na yakar wannan kyamar wasu daga cikin sana'o'i kina a takaice wannan hadisin mawdu'i ne bai inganta ba malai ce walahu shahidun inda al-bazzar yana da hadisin da yake masa shaida a wajen bazzar an mu'az ibn jabal daga mu'az dan jabal bi sanadin munqati'in da sanadi wanda yake katsatse wa an fatimata binti qais daga fatima el qais annan nabiya sallallahu alaihi wasallam qala laha manzon Allah ya ce mata ankihi usama ki auri usama rawahu muslim muslim ya rawaito wannan hadisin kun ga wannan hadisin karara ya rusar da wancan hadisin domin fatima binti qais tana ɗaya daga cikin yar manyan gida daga cikin larabawa lokacin da ta ƙare idda sai mazaje guda hudu suka huto mata ko uku mazaje guda uku suka huto mata biyu daga ciki 'yan manyan gidaje ne guda daga ciki yana ɗaya daga cikin ɗiyan bayu an gane da kyau ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ƙarshe sai ya ba ta shawarar ta aurewa ta auri dan bawa shine Usama an gane da kyau ko dan ya nuna musu da cewa ashe wannan abin da suke sa kansu dan babban gida ba zai auri dan karamin gida ba a musulunci babu wannan inna akramakum indallahi atqakum almuslimuna tatakafa'u dima'uhum وهم يد على من سواهم ويسعى بذمتهم أدناهم وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني بياضة يا كو بنو بياضة وتكبيلة تدقتكين كبيلونا الأنصار متعنا مدينة أنكحوا أبا هند كو أورد أبو هند وانكحوا إليه كما كو أورى أغريسا وكان حجاما ya kasance mutum ne wanda yake aikinsa shine alhijama shine yin ƙaho ma'ana wanzami ne rawahu abu dawud abu dawud ya rawaito wannan hadisin wal hakim da hakim bi sanadin jayyidin da sanadi wanda yake mai kyau kenan wannan ɗaya ne daga cikin wanzammai shahararru a cikin wata kabila da ake ce ma banu bayaba to sai kasance dukkanin zuriyar wannan mutunan suna rasa aure a cikin wannan kabilar don saboda kakansu aikinsa shine shine me yake da suna me ake ce masa wanzami to su kuma suna kyamar masu aikin wanzamtaka to shine sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake musu kada ku yi haka ku aura da gare sa shi ma ya aura da gare ku wannan dukkanin shida a kore mi a kore wannan kyama da ake yi ta wasu daga cikin ayyuka da mutane suke yi hatta mu ma a nan kasar hausa yana ɗaya daga cikin ayyukan da aka raina masu shi shine wanzami masu aikin wanzami suna ɗaya daga cikin ayyukan da aka raina tare da cewa ko dukkanin wannan ayyukan da ake rainawa sun mahi da yawa daga cikin ayyukan da ake darashtawa mahimmanci yanzu in babu wanzami kina aikowa da ba yanka zai zama ko tunda adawa ke yanka wanzan mai ke yanka in babu baru, in babu barumje kenan yana shi kullun sai dai a ta bige kashi ana ci ko da fara da sauransu dama an ce fara naman talaka ko to amma da yake akwai wanzan mai kun ga ana samu a ci kenan duka wanga yana nuna wasu ma abubuwa da ake yi a al'adance ko a hankalce hankali baya dokan wannan a ce abin da kuke amfani da shi kuna kyamarsa misali laraba da suke kyamar masu dumkin kaya kenan in kowa ya ki dumki ya za a zama kenan sai a zamna zinjir kenan tunda kowa na kyamar ya shiga harakan dumki a raina shi ga wannan shine sai musulunci ya zo dama musulunci ya zo ne a shari'atu ja'at li ta'tilil mafasidi li taqlilil mafasidi wa ta'tiliha wa takmilul masalihi shari'a ta zo ne don abin da yake banna ta kawar da shi abin da yake maslaha amfani ga al'umma kuma ta tabbatar musu da shi wa na'isha ta radiyallahu anha qalat khuyirat bariratu ala zawjiha an ba barira zabi akan mijinta hina ataqat lokacin da ta entu muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito sa fi hadithin tawilin a hadisi mai tsawo wali muslimin a riwaya ta imam muslim anha da gareta anna zawjaha kana abdan mijinta ya kasance bawa ne wa fi riwayatin anha a wata riwaya da gare ta kuma kana hurran ya kasance ɗa ne ma'ana ba bawa ba wal awwalu asbat sai dai riwaya ta farko wadda take nuna shi bawa ne ita ta hi tabbatuwa ita ce mafi inganci wa sahha an ibn abbas inda al-bukhari ya inganta a wajen ibnu abbas a bukhari annahu kana abdan ya kasance shi bawa ne wannan riwayoyin suna bayani ne akan wata hadisa da ta faru tsakanin mughith da barira mughith da barira dukkanin sun kasance bayu ne ma'aurata to sai barira aisha ta yantar da ita an gane da kyau ko yanzu bayan ta yantu sai tana ganin ta kaka za ta zamna da bawa ita ɗiya ta zamna aure da bawa tun da shi mijin nata har yanzu bawa ne an gane da kyau ko shi ne ta nemi da a raba aurensu don saboda ita ba tsaransa ba ce da ƙarshe dai maza Allah sallahu alaihi wasallam ya tabbatar mata da tana da damar ta nemi a raba auren domin shi ba mi ba ne ba tsaranta ba ne an gane da kyau ko shi yasa yana daga cikin labarin soyayya mafi tsanani da aka yi a tarihi soyayyar da mogis yake ma barira ya kasance mutum ne mai geme da yawa har sai da ya kai geman sai na jiƙewa dalilin kukan da yake na barira ta yi haƙuri ta me ta zamna da shi kada ta rabu da shi har sai da ya kai akan hanya tana tahiya akan hanya yana biye da ita baya yana kuka an gane da kyau ko kamar yadda dai zaka mace tana kan hanya za ta ba ɗanta kashi yana bai da ita yana kuka to haka yana bai da ita yana kuka wannan zai na maka ashe soyayya gaskiya ce ko dan baka kamu da ita bane in ka kamu da ita zaka gane gaskiya ce wannan shine kenan kenan yawa masu girma wannan hadisin yana tabbatar muna a musulunci akwai kafa'a akwai daidaito amma sai dai malamai suke cewa alkafa'atu shartu lizumin nikahi la lisihatihi alkafa'atu shartu lizumin nikahi la lisihatihi shi daidaito sharadi ne na ci gaba da aure ba na ingancin aure ba bawa ya halatta ya halici ya auri diya iya ya halatta ta auri bawa an gane da kyau ko in suka yi auren auren yayi amma suna zamne sai guda ta yantu tana da dama yanzu bayan ta zaman tudiya ta nemi a raba auren don ta hikarin shi don babu alkafa'a malamai suke cewa alkafa'atu fi arba'ati umur au fi khamsa daidaito a wajen aure yana shiga ne a cikin abubuwa guda biyar na harko shine addini addini musulmi mace musulma ya halatta ta auri wanda ba musulmi ba ya halatta ta auri mushiriki a ko kirista a a namiji musulmi ya halatta ya auri mushirika baya halatta don mi don babu alkafa'a babu daidaito a wajen mi a wajen addini an gane ko daidaito a wajen addini na biyu shine fin nasab daidaito a wajen dangantaka an gane da kyau ko shi wannan na farkon shine mafi tsanani wanda za su biyo baya su wanda ba dole bane amma shi na farkon dole ne a samu da shi daidaito a wajen addini na uku shine alhurriya shine me yake da suna mutum ya kasance ba bawa ba na hudu shine suke cewa as-sana'a shine sana'a ana lura da kafa'a a wajen sana'a na biyar shine al-yasara shine wajen hali ana lura da hali a wajen alkafa'a diyan mai kudi wanda addade ta shine wa shine dan mai kudi ko mai kudin ko wannan shine kenan hausa yake cewa ƙwarya ta bi ƙwarya sannan diyan mai mulki wanda addade da ita mai mulki wanda za mu gani a wani hadisi wanda hatta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an masa wannan wata diyar sarki da manzo Allah ya so ya aura aka ce manzo Allah ne neman aurenta ta ce ai me yake da suna wanda ba sarki ba baya auren me yake da suna baya aure sai basarakiya baya auren wanda take basarakiya zamu ga ke zamu ga hadisin anan gaba insha Allah malai ce wa an dhahak bin fayruz ad-dailami an karbo daga dhahak bin fayruz ad-dailami an abihi daga ma'aifinsa ina so mai wani kamus kamusu a gara'ibil asma ina so mu yi kamusu na sunaye wanda ba a saba sanyawa ba a cikin al'ummanmu sunayen sahabbai da muke biyowa da tabi'ai wanda ba a saba ji ba don wata ran wani ya tambaye ni in ba shi sunaye kamar yadda ba a jima ba ɗaya daga cikin masha Allah ‘yan makaranta ya tambaye ni suna guda biyar yake so in kwararo mishi yana so ya zaɓi guda daga ciki kuma dukkan suna son sunaye wanda suke ba a saba jin su ba da kun gani in muka yi kamu sukin nan kai ma zai taimaka maka fairuz kun taba jin mai suna fairuz a to kun ga kuma suna ne mai kyau to wani sai ya rike in ya samu ɗa na farko ya same shi fairuz in wani bai riga shi ba an gane da kyau ko dhahak akwai mai suna dhahak a to kun gani a rubuta wa zai muna wannan alƙawalin tunda sodiya in mun kawo wurin sunaye sabi ina ina muku ishara wa zai muna wannan alƙawalin cikin Hassan da Husaini mu samu guda a aha wani suna ne a faiz fairuz fairuz suna yake fairuz eh fairuz hasan ko husaini guda cikin ku kullun in mun ka sabon suna ya rubuta mu na shi na'am to sai ku ku kashe kanku guda ya zabi guda an abihi daga ma'aifinsa kala yace qultu ya rasulullah nace ya ma'aikin Allah inni aslamtu wa tahti ukhtani na musulunta a karkashina akwai yan uwa guda biyu an gane da kyau ko ya da kanwa faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ce tallik ayyatahu ma shi'ta ka saki wadda ka so daga cikinsu rawahu ahmad ahmad ya rawaito wannan hadisin wal arba'a da marawaita hadisin nan guda hudu illan nasa'i wa sahahahu ibn hibban al imam ibn hibban ya inganta sa wa daraqutni da imam daraqutni wal baihaqi da imam al baihaqi wa a'allahu al bukhari imam al bukhari ya illantar da shi a ƙarshe dai wasu daga cikin malaman hadisi suna ganin wannan hadisi ne mai ke da suna hassan kinan wannan daga cikin sahabbai da ake ce ma fairuz shine ya musulunta lokacin da ya musulunta yana da auren mataye guda biyu wanda ya da kanwace to sai manzo Allah ya ce ya saki guda daga cikinsu domin a musulunci ba a hada ya da kanwa wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad sabaq ko kuma ku hada ƴan uwa guda biyu sai da sai abin da ya riga ya wuce ka auri kanwa ka auri ya sai ta rasu kaga kanwa ya halatta ka aure ta amma kana aure da ya kuma kace zaka auro kanwa to wannan shine bai mi ba bai halatta ba an gane da kyau ko wannan shine kenan musulunci yayi wannan ne dan saboda hada ya da kanwa a wuri guda zai iya jawo lalacewar zumunci domin a ɗabi'ance kishiya da kishiya akwai azazza a tsakaninsu an gane da kyau ko wannan shine kenan wa an salimin an abihi daga salim daga ɗansa ma'aifinsa anna ghailan ibn salama to ga wani sabon suna ghailan an jiya ko husain ne ko hasan ku tsaida mana waye ku ka tsaida husaini ka rubuta ghailan wani sabon suna shi ma daga cikin sahabban manzon Allah kenan ghailan bin salama aslama ya musulunta walahu asharu niswatin yana da mace goma fa aslamna ma'ahu sai suka musulunta tare da shi gaba ɗai li husnil haz fa amarahu annabi sallallahu alaihi wasallam an yatakhayyara minhunna arba'an sai manzo Allah ya umurce sa ya zabi guda hudu daga cikin su rawahu ahmad ahmad ya rawaito sa wa tirmidhi da imamu tirmidhi wa sahahahu ibn hibban الإمام ابن حبان يا إنجن تاسا والحاكم ده إمام الحاكم وأعله البخاري إمام البخاري يا إلا تردشي وأبو زرعة ده أبو زرعة وأبو حاتم ده أبو حاتم wannan hadisin kenan in ya inganta gailan ɗaya daga cikin sahabbai ne ya musulunta yana aure da mace guda goma a musulunci kuma mace guda nawa ce mutum ya halatta ya aura mutum mace guda hudu to sai manzo Allah ya umurce shi zabi guda hudu daga cikin su to yanzu ya za a wannan zaben ah ya za a yi wannan zaben inda kuna bibiyan mu za ku san ya za a yi sa wanda yace ga yanda za a yi kamu na kaida ina da kyau ku zan hada ce kaidorin da muke gai akwai wata kaidar da na taba gai a hadisan baya wadda za ta fassara muna wannan to in buku rike ka'idar ba mi za a yi wanda aka riga aure su za a rikewa an gane ku ba haka ba ne to in bai sun sufa a wanda suka wanda suka riga musulunta dukkan sun musulunta ban ji ba da kyau wanda ya hiso to nan kuma duk sun musulunta kenan yi haka kuma zai kare musu gwiwa sai su ce a wannan musulunci akwai zalunci ga mu dalilin musulunci mishin ya ce bai son mu a jazakumullahu khairan ƙuri'a za a yi nan ƙuri'a ake yi inda yana son su gaba ɗaya ƙuri'a zai kamar yadda wancan yake in kuma akwai wanda ya hiso sai zaɓi wanda ya hiso an gane ko amma abin da aka yi so shine yin ƙuri'a malamai suke cewa alƙura'atu tushra'u inda tazahum ƙuri'a ana yin ta idan aka samu dandazo aka samu mutane da yawan duk sun cancanci abu duk sun cancanci su zamanto matan shi yanzu kenan da za a yi za a yi ƙuri'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in zai yi balaguro ƙuri'a yake tsakanin matayensa tare da cewa kuma akwai wanda yake son yayi balaguro tare da ita ita cewa Aisha amma duk da haka ya yake yi ƙuri'a yake yi to haka shi ma a nan abin da ya dacewa a yi ne a yi ƙuri'a da dun yana son su aka yi ƙuri'a wanda suka zaɓu suka huto sai su zamanto su ne sauran kuma sai su dogara ga Allah Allah zai sake musu mazaje wanda suka yi wancan alkhairi ku rike wannan ka'idar da kyau tana shiga a wurare masu yawa alqur'atu tushra'u inda tazahum ana yin ƙuri'a inda aka samu mutane da yawa sun cancanci abu kinan sai ayi ƙuri'a abinda ƙuri'a ta bara da shi za a yi amfani mala yace wa an ibn abbas radiyallahu anhuma qala daga ibnu abbas Allah ya dada su ya ce raddan nabi sallallahu alaihi wa sallama ibnatahu zainab manzo Allah ya mayar da yarsa zainab ala abil as bin rabi akan abil as ibn rabi ba'da sitti sinina bin nikah al awwal bayan shekara shidda a auren farko walam yuhdith nikahan ba tare da ya sake sabon aure a tsakaninsu ba rawahu ahmad ahmad ya rawaito wannan hadisin wal arba'a da marawaita hadisin nan guda hudu illan nasa'i sai dai imamun nasa'i wa sahahahu ahmadu wal hakim imamu ahmad ya inganta sa da shi da hakim mu karanta hadisan biyu tunda suna da alaka sai mu fassara wa an amru bin shu'aib daga amru dan shu'aib an abihi daga ma'aifinsa an jaddihi daga kakansa annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam lallai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam radda binatahu zainaba ya mayar da yarsa zainab ala abil as akan abil as binikahin jadidin da sabon aure qala tirmidhi imamu tirmidhi yace hadithu ibn abbas hadithun ibn abbas ajwadu isnadan isnadin sa yahi kyawu ma'ana yahi inganci wal amalu ala hadithi amr bin shu'aib amma sai dai aiki yana akan hadithin amr bin shu'aib Allahu akbar wannan maganar ta imamu ibnu abbas tana ƙara tabbatar mun da wata ƙa'ida ce wadda ita ma mun haɗe ta a baya su diya muna haɗin ta a wajen karatu idan muka karanta wani hadisi da'ifi sai mu ce alhadithu da'ifun lakin al'amala alaihi hadisi da'ifi ne amma sai dai aiki a kansa yake kun ji wannan ƙa'idar ashe daga wata samu asali daga ibnu abbas eh, daga daga imamu tirmizi an gane da kyau ko bari mu fassara hadis hadisan ruwayoyin guda biyu sai mu faɗaɗa bayani akan wannan ka'idar ɗaya daga cikin ‘ya'yan manzon Allah da ake ce ma Zainab tun a lokacin jahiliya ta aurmi ta armi a meke da suna Abul As Abul As ibn Rabi wanda lokacin da ta aure sakamin musulunci ya zo lokacin lokacin jahiliya bayan musulunci ya zo sai ƙuraishawa suka nemi duk wanda suke aure da ɗiyan manzon Allah su sake su don saboda a bakanta ma manzon Allah rai an gane da kyau ko daga cikin su akwai ɗai da yake aure da Ummu Kulsum wanda shi kuma ɗa ne ga Abu Lahab sai Abu Lahab ya umurci ɗansa da ya saki Ummu Kulsum dan abin ya bakanta ma dan ya ba manzon Allah haushi dan nasa ya saki ummu kulsum ya ci mutunci ga manzon Allah shine wanda manzon Allah ya yi addu'a ya ce ya Allah ka turo masa kare daga cikin karnanka sai Allah ya turo masa zaki bayan an daddanne sa da darori ana tashi aka isko ga hitan gehe zakin ya cire kai ya tafi da shi wanda kissa ce wadda take tazo a cikin sira to shi kuma Abul As da aka zo wurin sa suka ce masa muna so ka saki diyan Muhammadu Zainab kenan za mu ba ka dama ka zaɓi duk cikin matayen makka wadda kake so za mu aura maka da ita abul asa ya ce ni ba zan sake ta ba ina son matata ya ce ba zan musulunta ba amma kuma ba zan saki mata ba zan saki yarsa ba domin ina son ta da ƙarshe dai abul as bai saki wannan yarinyar ba kun manzan Allah ya ji daɗin haka sai sa manzan Allah ya ce ya mini alkawali ya cike alkawali ya mini alkawali zai rike ɗiyata amana kuma ya rike ta amana to haka aka yi abul as bai shiga musulunci ba har sai da manzon Allah ya koma a madina har sai da ma bayan an yi yakin badr har sai da kusan mikir suna hijira tana da shekara shidda sannan ya musulunta an gane da kyau ko to bayan ya musulunta ya komo a madina sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mayar masa da matarsa Zainab domin bata yi aure ba domin soyayya ce mai ƙarhi ke a tsakaninsu su ba ta yi aure ba tun da ta rabu da wancan mijin nata na farko wanda yake mushriki bai musulunta ba amma tana tsammanin zai musulunta to da ƙarshe kuma ya musulunta ya komo ya isko su a madina a wannan lokacin kun manzon Allah ya maida mishi matar shi ba tare da an kullami ba sabon aure to shine riwaya ta Ibn Abbas take nunawa to sai aka samu riwaya ta Amr bin Shu'aib tace ai sai da manzon Allah ya musu sabon aure akwai cin karo ko babu cin karo akwai cin karo to sai dai inda aka samu mahuta shine hadisi na Amr bin Shu'aib an samu sanadin sa yana da rauni an gane da kyau ko kenan tunda an samu hadisi ingantacce ga da'ifi wanne za a gabatar za a gabatar da ingantacce amma in ba shi ba da idan duka sun inganta akwai ka'ida suke cewa al-musbitu muqaddimun muqaddamun 'ala an-nafi da za a gabatar da wanda yake tabbatar da an kulla sabon auren to nan niyan abin da yake asali shine idan mutun ya musulunta idan mace ta musulunta kai tsaye mijinta in dai bai musulunta ba ta huta daga zaman tomi daga zaman matarsa an gane da kyau ko shine abin da yake a asali to nan abin da manzon Allah yayi wasu malamai suna ganin kamar khususiya ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi yana iya ya maida tare da cewa ba a yi wani sabon aure ba to shi yasa al-Imam Tirmidhi a karshe sai yace hadisu Ibn Abbas ajwadu isnadan sanadin sa yahi kyawu wal amalu ala hadith Amr bin Shu'aib amma aiki akan hadisin amru bin shu'aib yake duk matar da ta musulunta mijinta bai musulunta ba ta rabu da shi idan ya musulunta ya komo sai an yi mi sai an yi sabon aure shine ma'anan al'amalu alaihi ana ganewa da kyau wannan ka'ida ce mai muhimmanci wadda za ta karantar da kai ashe ba kowane hadisi da'ifi bane in ka ji za ka yi watsi da shi gaba ɗaya ba za ka yi aiki da shi ba domin an ce hadisi da'ifi ne yana da hanyoyi daban-daban yakan iya kasance da'ifun marfu'an ko da'ifun mawqufan ya kasance jingina sa ga manzon Allah ne yake mi da'ifi amma jingina sa ga wani sahabi menene sahihi ne idan kuma an ce qaulus sahabi za a ce hujja kamar yadda muka gani bi shartihi wannan shine kenan insha Allah sai hadisi na gaba mala ya ce wa an ibni abbasin radiyallahu anhu ma kala daga ibnu abbas allah ya darasu shi da ma'aikinsa ya ce aslamatin ra'atun wata mata ta musulunta fata zawwajat sai ta yi aure faja a zaujuha sai mijinta ya zo daga baya faƙala sai ya ce ya rasulallah ya ma'aikin allah inni kuntu aslamtu ni da na musulunta dama na musulunta wa alimat bi islami kun matata ta san da na musulunta fantaza'aha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min zawjiha al-akhar sai manzon Allah ya kwace ta daga mijinta wanda yake na biyu wa raddaha ila zawjiha al-awwal sai ya mayar da ita zuwa ga mijinta na farko rawahu ahmad wa abu daud ahmad da abu daud suka rawaito sawab ibn majah wa sahahahu ibn hibban wal hakim ibn hibban da hakim sun inganta sa a ƙarshe dai magana mafi rinjaye hadisi ne hasan yanda hadisin yake wata mata ce ta musulunta da ta musulunta sai ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ta zo tun da ta zo abin da ake aka ɗauka shi ne mijin ta wancan bai musulunta ba kina da aure e mijin ki ya musulunta a shi kenan ta samu wani miji sai aka ɗaura mata aure yanzu daga baya sai mijinta ya zo ya karyatar da abin da ta faɗi ya ce ya manzon Allah na musulunta kun matata ta san da na musulunta amma da ta zo ta gaya maka cewa ban musulunta ba kenan ba gaskiya ta faɗi ba an gane da kyau ko a wannan lokacin sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya raba ta daga wancan mijin na biyu ya maido da ita ga miji na nawa na farko wannan hadisin yana fassara mana ka'idar da malamai suke cewa أيما امرأة نكحت من رجلين ف أيما امرأة نكحت من رجلين فهي للأول منهما أيما امرأة نكحت من رجلين فهي للأول منهما دم تدتا أو رمزا ودابيو توتا أسلي أو رم نفرقو شيني كي تارد إتا نبيو إن دغنغان أكي wanda ya sani shi ke cikin sabon Allah wanda bai sani ba shi kuma wannan kuma inna Allah tajawaza an ummati alkhata a wani siyano mustukrihu alai kuskure ne shi bai sani ba an gane da kyau ko kina a takaice wannan har yanzu yana faruwa yanzu haka magana da nake muku ajiya muna tattaunawa da wata ɗaya daga cikin mai da suna ɗalibanmu mata wadda take karatu a wajenmu latti zuwa ce dama ta sha ka mini karan yarinyar yarinyar kaman nau'i na kaman yanda suke cewa kaman iskoki ne take biye da ita in ta yi aure nan niyan tunda nesa kauye take in ta yi aure nan bayan 'yan watanni sai ta koma wani kauye ta ce musu baka da aure kuma ta ce bata da kowa in ta samu mai son ta sai mai gari ya kulla musu aure ta ce ita bata ma san adadin auren da ta yi bata wannan hanyar yanzu haka jiye jiyen ga muna wannan hirar da ita ta ce yanzu ta zo ta isko su a nan ya mai ta ce musu bata da aure an gane da kyau ko ana nan kuma sai ga wani miji ya kira ya ce mata shihwa ya ce shihwa matar shi ta taho bai rabu da ita ba ta zo tana nan ana nan kuma wani malami shi ma ya bugo ya tuntuko an gane da kyau ko ya ce shihwa yarinyar nan bai rabu da ita ba an gane da kyau ko to yanzu tambayar da take mini daga cikin su wanne ne wannan abun ba hota tsuniya ba ce ya abu ne yanzu haka vocal kinta yana nace a cikin salulata ta ce yanzu wa za a mai dama daga cikinsu shi ne tambayar da take mini na ce ku a sanin ku wanne ne aure wanda ya hijima daga cikinsu biyu ta ce a wanga shi ne shi ne na me yake da suna shi ne wanda ta yi da ƙarshe wanda ta ce ta rabu da shi ta ce a bai shi bai sake ta ba taho wata dai ne ta yi bayan ta taho ne shi kuma wancan na horkon shi ne ya kira ta ce shi kuma malami ne an gane da kyau ko sai nace musu to wanda yake na farkon shi za a mi shi za a maida ma matar duk da ba a san wa'ancin su ma na farkon ba ta rabu da su ko ba ta rabu da su ba amma dai lana zawahir wallahu ya tawalla sara'ir tunda abun aljanu ne ke tare da ita kenan sai a yi abin da aka gani a zahiri to ana samun irin wannan ayyu mamra'atin nakahat min rajulaini fahiya lil awwal minhuma wa an zaid ibn ka'b ibn ujrah عن أبيه قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم العالية من بني غفار أنظى الله يا أوري العالية دق بني غفار فلما دخلت عليه لوكة دا مظال يا أوري عالية دق بني غفار فلما دخلت عليه لوكة دا تشقى وجنسا ووضعت ثيابها سيت أجي كاينت معناته هد كاينت ra'a bi kashhiha bayadan sai manzon Allah ya ga a kugunta ya ga hori hori na kora an gane ko kora wani ciwo ne wanda yake lalata fata wanda mafi yawanci akai ake yin shi to akwai wanda hatta ga jiki suna yin shi ai kun gani yanda yake ko akwai wanda yake ma koraje da ƙarshe hori yana yana hudda dussa kenan shi ake ce ma bayad da larabci sai manzon Allah ya ga a kugunta ya ga cuta ta me yake da suna makero kora faƙala sai ce ilbasi baki ki sanya kayanki wa alhaƙi bi ahliki sannan ki je wajen iyalinki wa amara laha bi sadaqi yayi umarni da bata sadakinta rawahu al-hakim imam al-hakim ya rawaito sa wa fi isnadihi jamil ibn zaid a cikin isnadinsa akwai jamil bin zaid wa huwa majhulun shi kun mutum ne majhuli wanda ba a sansa ba wa ikhtulifa alaihi fi shaykhihi an samu sabani game da shi akan malamin sa ikhtilafan katiran sabani mai yawa a takaice wannan hadisi malamai suka ce da'ifun jiddan an gane ko domin wannan hadisin ya hutar da mu domin wannan hadisin yana ɗaya daga cikin hadisan da mustashriqun turawa masu karatun addini su zo su yi ta sako shubuha suke yada akan cewa ai ai manzon Allah yana cin mutuncin mata za a kulla mishi aure da mace da ta hudda kaya bata birge shi ba shi kenan yace ta yi gidansu ya kore ta haka suke cewa to amma da yake hadisin bai inganta ba kun ga sai a ce ni sai mu ce alhamdulillah in ma hadisin ya inganta yana nuna ba aibi bane ka auri mace ba a gaya maka aibin ta ba in ka ga aibin daga baya ka kini kake yadda kenan zai kasance zalumcin ba kai kai zalunci ba waka zalunta kai haka zalunta dani yarinya ba ta da lahiya kun san tana da kora ga ga ga ga me yake da suna ga ga ga kugu kuma kun san masha Allah akwai kamun kugu to ya za ka yi kasa hannuwanka anan kun san akwai matsaloli ko an gane da kyau ko tuzurai ba su gane wannan wannan bayanin an gane da kyau ko bari in baka wani sirri akwai wasu abubuwa guda biyar da mata suke so an gane ko to daga cikin wannan abun hada wannan hada kamun wannan wurin an gane da kyau ko to a barka za cikin gashin ta ko jayyid to a takaice dai wannan hadisin ko ya inganta ba aibi bane ga manzon Allah aibi ne ga wa ga wanda suka aura mishi ita busu gaya mishi ni ba su gaya mishi aibin ba ana so idan za a yi aure a ga aibin juna ma'ana abin da yake zai iya tasiri a wajen mu'amala ta aure ke sa malamai suke kasa aibi gida uku akwai al'uyubul jinsiyya akwai al'uyubul ghairul jinsiyya aibubuka wanda suka ta'allaka da kwanciyar aure da da aibubuka wanda ba su da alaka da kwanciyar aure to mafi muni sune aibubuka wanda suke da alaka da kwanciyar aure su irin wannan aibubuka idan mutum ya mai da mace a asali ma za a maido mishi da ne za a maido mishi da sadakin shi to kun ga manzo Allah karshe ya tabbatar masa ma da sadaki yace ta bari a bar sadakin wannan shine kenan wa an abisa wa an sa'id ibn al-musayyab kun ga dadin dadin karatun hadisi a nuna maka kuma ingancin shi yanzu da ba a ga ingancin wannan hadisin ba da kun ga akwai wanda zai tsaya mishi a rai kai hanya manzo Allah shi wannan abun an gane ko amma da yake an nuna maka da'ifi ne kuma an nuna maka ko ma sahihin ne ma ga yanda abin yake kaga zuciyarka za ta mi za ta za ta abin ga shine muhimmanci ai hadisi ai sharhin sa mala yace wa an sa'id ibn al-musayyab daga sa'id ibn al-musayyab anna umar ibn al-khattab radiyallahu anhu qala daga umar dan khattab Allah ya dada shi yace ayyuma rajulin tazawwaja imra'atan duk namijin da ya auri wata mata fadakala biha sai ya shiga a wajenta ma'ana ya shiga a wajen saduwa da ita ko ya shiga a wurinta dai fawajadaha barsa'a sai ya same ta tana da cutar baras an gane da kyau ko shine wancan da muka faɗi a farko shine cutar kora au majnuna ko kuma ya same ta mahaukaciya au majzuma ko kuma ya same ta tana da cutar kuturta falaha sadaqu to tana da sadaki bi masisihi iyaha dalilin shaharta da yayi wa huwa lahu ala man gharrahu minha amma sai dai wanda suka me yake da suna suka rude shi akanta yana bin su haƙi an gane da kyau ko yanzu su za su biyan shi ba yarin tunda asali sadaki na wane ne na yarinyar ne kenan su za su biyan shi ba yarinyar za ta biya shi ba ita sadaki dama nata ne su za su biyan shi wannan shine kenan shine ma'anan wa huwa lahu ala man gharrahu minha yana da haƙi akan waɗanda suka rube shi akan ta ma'ana akan wanda suka auren mishi da ita suka nuna mishi ita suka nuna mishi ai bata da komi akhrajahu sa'id ibn mansur sa'id bin mansur ya hutar da shi wa malikun da malik وابن أبي شيبة دا ابن أبي شيبة ورجاله ثقات مزاجنسا tabbatattu ne wasu malamai suna ganin daifancin wannan hadisin suna ganin hadisi ne hasan al'ahammu dai al'amalu alaihi wa rawa sa'idun aidan har yanzu sa'id ya rawaito an aliyin daga imamu ali nahwahu makamancinsa wa zada ya ƙara au biha karnun sai ya samu tare da ita tana da karn karni shine kaho akwai wasu mata da suke samun wani kaho a cikin al'aurarsu wanda yake hana al'aurar namiji ta shiga a ciki shi ake ce ma karn an gane ko kenan ba a iya saduwa da ita ko kuma ko za a sadu da ita za a cutu wannan karnin zai zai karne ka an gane ko wannan shine fa zawjuha bil khiyari to mijinta yana da zabi fa in masaha falahal mahru idan dai har ya shahe ta ya dan ji dadi da ita to tana da sadaki bi mastahalla min farjiha dalilin abin da ya halatta na al'aurata domin ba za ka san da tana da kaho ba ai sai ka shiga ko to shi yasa aka ce idan dai har ya ji dadi da ita ma ya shiga da ita dole sai ya biya sadaki eh, sai sai sai sai ya meke da suna sai ya bar mata sadakinta sai dai wa'ancan wanda suka aura mishi da ita in su ma sun san da wannan cutar su za su biya shi wa min tariqi sa'id ibn al-musayyib akwai har yanzu a hanyar sa'id ibn al-musayyib aidan har yanzu qala yace qada umar fil innin umar yayi hukunci game da innin wa ake ce ma innin shine namijin da allazi la allazi la shahwata lahu shine namijin da baya da sha'awa an gane ko shine innin an yu'ajjala sana idan yayi aure za a jinkirta masa shekara guda wa rijaluhu thiqatun mazajen wannan hadisin tabbatattu ne sai dai mai yake da suna hadisi ne wanda bai inganta ba amma akwai riwaya da ta inganta kenan zai za kasance hadisi ne wanda yake mai da suna hasanul lighairihi ko sahihul lighairihi ma'ana idan namiji wanda baya da sha'awa yayi aure za a ba shekara guda matukar ya kasa saduwa da ita shikenan za a raba auren don me yasa ake ba shi shekara don saboda nemi magani domin innin kala biyu ne akwai innin fitriyan akwai innin muktasab ma'ana wanda shi haka Allah ya halice sa baya da sha'awa to shi babu yanda za ku yi ku samu mishi sha'awa akwai shi kuma wanda daga baya ne ya samu matsala ta rashin sha'awar ta daukewar sha'awar to shi kuma irin wannan ana samun me ana samun magani an gane da kyau ko ashe kada ku ga mutum ya ki aure ku yi ta zarginsa mai yiwa ya san abin da yake fama da shi an gane da kyau ko akwai kishiyar innin shi ne mai wata cuta namanta mai suke ce ma cutar da larabci shi ne shi kuma mai tsananin sha'awa shi tsananin sha'awar tasa shi cuta ce shi kuma idan har bai sadu da mace ba in yi shi sha'awa to marainansa za su kumbura za su kumbura har ma sukan iya su kai ga su hwashe an gane ko shi kuma haka haka haka cutar shi take irin shi ne malamai suka ba da fatawar in irin wannan cutar ta taso masa ko da mace tana jinin haila ya halatta yi ya halatta yi ya sadu da ita ko da lokacin azumi ne ya halatta yi ya sadu da ita azumin ta kuma ya kare shi ta sake sabo lirtikabi akhaffu ad-dararayn an gane ko malamai suke cewa idza ta'arada ad-dararani ru'iya a'lahuma birtikabi akhaffihima cuta guda biyu ce imma ya kare mata azumi ko kuma ya kare kansa me ya kare kansa ya kashe kansa domin in bai sadun ba zai iya zai iya rasa ransa an gane da kyau ko to a wannan lokacin sai a gabatar domin ibada guda biyu ce hifzun nafs da kuma hifzus sawm ko as-sawm yuqda azumi ana biyan sa daga baya in yanzu ba a yi sa ba ita kuma rayuwa bayan ta tafi ana maido ta a ba a maido ta shi yasa malamai suka ce to mai irin wannan cutar in ya samu kansa a cikin wannan hali kowanne irin hali mace take na rashin halatta ya sadu da ita ya halatta ya sadu da ita dan a biya mi da a biya wannan muna faɗin irin wannan ne dan saboda babe na na ilimi take iya wannan mas'alar ta zo maka a haka ka san ina zaka kamo ka rasa ina zaka kamo mata to ga ka'ida idza ta'arada dararani ru'i a'lahuma birtikabi akhaffihima nan zamu dakata lokaci yayi a ƙarshe muna da albishir da ƴan uwa da sun jima suna neman da a ƙara wata rana daga cikin ranakun da muke karatu a wannan masallacin to da ƙarshe dai ganin ƙwarin gwiwar da suke ƙara mini don saboda suna daga cikin wanda suke da ƙoƙari sosai a wajen tahiyar da wannan karatun na kula da zakkuwata da komata yanzu haka rishin mota nan da nake tana gare akwai wanda suke tahiya har gida su dauko ni in an tashi kuma su za su maida ni kai akwai wanda suke ce duk inda zani in kira su su za su tai su kai ni kun ga in ana samun irin wannan za su zai kara maka kwarin gwiwa to shi yasa nace da karshe za mu kara wata rana ita ce ranar samedi sai kasance kenan wannan karatun littafin muna shi sau biyu ga sati vendredi samedi mun zaɓi samedi ne don saboda akwai wasu abubuwa da muka lura wanda samedi kin zai yi dacewa wasu za su iya me yasa ba za a sa wani sabon littafi ba mun yi haka ne don muna so mu kare littafin bulogul maram da sauri in mun kare sa sai mu raba ranakun juma'a mu sa wani littafi na hadisi mu diba a cikin alkutubu sitta kin nan wata samiri ita kuma sai mu diba daga cikin littafin aqida na tauhidi mu sanya insha Allah kine mun kare bulugul maram za mu sa littafin aqida tare da littafin hadisin Allah ya so Allah ya datar da mu ya ba mu tsawon rai sannan kuma ya ba mu ikon ci gaba da wannan ibada gobe insha Allah za a yi inan gobe akwai karatu insha Allah subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah